أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوى مسلمي أيو مناران اللهدي أشرين da hudu ko ga watan hudu shine rabi'u sani daga cikin jerin watanni na hijiriya hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1438 wanda ya daidai da 22 ga watan ɗaya miladiya haihuwar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2017 kamar yadda muka saba dukkan ranar Lahadi muna gabatar da Alƙur'ani a wannan masallaci na Imamu Malik da ke wadata a garin Yamai idan ku manta ba mun ce za mu ƙarasa bayani game da abin da ya shafi rabon gado yau insha Allahu ta'ala muna son mu ɗora daga inda muka tsaya watakila za mu ƙare ababen da muka so mu faɗa sai mu ci gaba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu kuma Allah ya kasance shi ne jagoranmu a cikin dukkan al'amuranmu sannan Allah shi ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kashe mu akan hakan ga bismillah malam na'am yusikumullah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم na'am ‘yan uwa mun dai ji ayoyi kamar yadda suka gabata sun zo sun yi bayanin usul na rabon gado lokacin da muka karanta su muka yi bayani mun ɗan tattaɓo hukumce-hukumcen da suka shafi wasiya an gane ko akwai wani ɗan uwa ma ya min tambaya kan mun ce idan aka yi mutum wasici da gida gidan ya kone mun ce ba a bashi ba muna nuhin ba a bashi gidan ba filin nashi ne amma abin da ya kone ba za a sake gida mai ba ina fata an fahimce ni to kuma muka zo muka yi bayani irin yadda malamai magabata suka ɗauki hanya ta rabon gado to kuma sai muka ga hanya biyu ce akwai hanya ta wannan zamani to shi yasa muke son wannan satin kuma mu dan bibbi wanda hanya wadda take sabuwa ce ma'ana sabon uslubi ne yadda ake fita suwa abinda dai ake bukata haƙƙin magada ya fita sawa'an an ɗauki waccan hanya ta magabata ko ko ta wannan zamani to za mu ba da mafi shahara daga cikin matsalolin da suke kusa don saboda mu fahimci abubuwan akwai wani ɗan uwa daga cikin ‘yan uwa wato malamai ana kira ne a sheikh khalid bin mahmud al-juhani sai wani littafi takaitacce don yin bayanin hukumce hukumcen gado to kuma akwai wani daga cikin malamai wanda ake cewa wahid abdussalam bali ya ɗan yi ta'aliki akan littafin to sai ni ga wannan shine littafin da ya fi mu ɗan ɗauko shi ko da za mu ƙara da waɗansu bayanai domin ya bi shi tartibi ya yi mai tsari mai kyau Allah shi mu da jagoranci na farko alhuququl muta'alliqa bitarika haƙoƙin da suke da alaƙa da dukiyar gado idan aka ce yau mutum ya mutu ya bar duniya to menene an wajibi akan shi yaya ne za mu yi da mi za a fara to sai malamai suka ce ana farawa da abubuwa guda uku الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة حقوقين da suke da alaka da dukiya ta gado guda biyar ne na farko mu'natu tajhizil mayyit abinda za a yi tattalin mamaci da mutum ya mutu sai a yi zancen likkafani in babu wanda zai ba da likkafani sadaka kyauta taimako sai a cire cikin dukiya ta yi mai likkafani an gane ni duk abinda shari'a bata hana shi ba cikin dukiya sai za a yi in babu waɗanda suka bayar misali irin kasashen da sai an sai ƙasa wadda ake sa mutum cikin kabari ko ba haka ba akwai waɗannan kasashe to wannan kuma sai an fitar da wannan dukiya a cikin kuɗinsa wannan mu'natu tajhiz in za a ɗauki gawa ciki za a ɗauka in ya mutu wata ƙasa za a zo da shi daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa duka cikin dukiya tai wannan yana daga cikin mu'natu tajhiz har a tabbatar da an kai shi cikin kabari sannan a dawo abu na biyu ad-duyunul muta'alliqa bi aini tarika su ne ba su sukan da suke da alaka da dukiyar rabon gado dukiyar da za a raba gadonta mutum ya mutu yana da gida biyu ɗaya daga cikin gidajen shi ya karɓi bashi bai maido ba ga banki ko ga wani to ba za a je a karɓo waɗannan takardun ba sai an ba banki kuɗinta idan babu kuɗi sai a sayar da gidan banki ta hidda nata ko wanda yake biya sai bashi ya fitar da kuɗin shi sai a dawo musu da sauran kuɗin an gane wannan na uku adduyunul mursala ba su sukan da ba su da alaka da abin da aka bari na gado an gane ni wane yana biya ta yi jika ashirin karshen ta ya zo yaramta ya sai buhun shinkafa sai a fitar da su alwasiyya sai a zo ga wasiyya ita ce abu na hudu shine misali wasicin da aka yi wanda ba ta wuce ɗaya bisa uku na abin da shari'a ta yi umarni metar suna ɗaya bisa uku haka ne ma'ana ba za a wuce ɗaya bisa uku ba daga cikin abin da mutum ya yi wasici in ka ce na yi wasici da sulusin dukiyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sulusu kathir amma dai ana yi daga cikin sulusi ko abin da yayi sama sannan na uku sai al-irs sannan a zo ga gado kenan sai an fitar da bashin da ake biyar mutum an fahimce ni sai an kare tattalin mamaci an kare zancen basussukan da ake biya sai da basussukan da yake biya an fahimce ni sannan a zo ga zancen wato wasiya da yayi zuwa ga mutane waɗanda yace a basu bayan an yi wannan sai a ce mamagada ku zo ku karba abu na biyu ya kamata mu gano yaya ne rukunna suke na gado ya kamata a samu rukunna malamai suka ce arkanuhu salasa rukunnan rabon gado uku ne muwarras wanda an ka gadas kenan wanda za a gada waris wanda zai gado irsun dukiyar da za a gado in babu ɗaya daga cikin wannan babu zancen gado an gane ni sharuɗa na gado guda uku ne su ma na farko mautul muwarras wanda za a gada a tabbatar da ya mutu bai yiwa a gadi mutum bai mutu ba abu na biyu hayatul waris wanda zai gado a tabbatar da yana da rai kuma wancan ya riga shi mutuwa na uku sababul irs a san dalilin da yasa zai gado matsayin dan shi yake ko matsayin mata ko matsayin jika ko matsayin kaza a ce ga dalilin da yasa za a bashi gado ba haka ba kawai in haka nan ne da kowa zai ci shi mashi da haƙƙi an gane ko to sannan kuma sabubban da suke sawa ai gado malamai suka ce asbabuhu salasa akwai nasab shine zama to akwai dangantaka ta haihuwa an gane ni ko ƴan uwantaka in mun ce nasab wane dan wane ne wane baban wane ne wane kanin wane ne wane wan wane ne an gane ni nikah abu na biyu auratayya wance matar wane ce wane mijin wance ne na uku wala ka ƴantar da bawa to idan kan mutu in bai da magada kai zaka gado shi saboda kai ka yantar da shi an gane wannan to amma akwai mas'ala mai muhimmanci waɗannan ababen guda uku idan suka yi tarayya ya za a yi kaga na an samu matsala an ce mutum yana gado saboda dangantaka ko aure to idan suka haɗuwa yanzu misali ya za a yi su haɗu aure da dangantaka da kuma wala'anci yana yiwa ka aure mace auren zumunta muna cewa auren zumunta ko to kuma sai ya zamanto matan nan ‘yar uwarka ce kuma ga ta matarka kenan kaga yana yiwuwa ta gade ka ta hanyar kasancewa ta ‘yar uwa kuma ta gade ka ta hanyar kasancewa ta mata ko kuma misali muƙaddarta mutum ne an gane ni ya auri mace in ji malamai malamai suka kawo wannan misali yadda abubuwan guda uku za su haɗe mutum ya auri mace bai san ‘yar shi ba ce ma'ana bai wataici kun san tsakanin ɗa da mahaifi babu babu bauta to sai a je a kamo ta cikin yaki bai san 'yar shi bace sai ya zo ya karɓe ta sai ya 'yantar da ita bayan ya 'yantar da ita sai shi aure ta sai shi mutu kaga sai bayan mutuwa sai a gano ai ƴa ta ta to kaga anan na farko tana gado a matsayinta na ƴa na biyu tana gado a matsayinta na mata na uku tana gado a matsayin wadda za ta zamanto mai mai wala'anci ina fata an fahimce ni saboda mi saboda shi bawa malamai din sun ce idan mutun ya mutu in bawan ne yana gadon mai gida mai gida na gadon bawa to kaga waɗannan abubuwan guda uku sun taru ya za a yi sai malamai suka ce yuqaddamu aqwahuma za a gabatar da mafi karfi kenan sai a dauki kasancewa ta iya don nan za ta samu babban rabo ba za a bata rabo guda uku ba wannan shine abin da wadansu malamai suka faɗa wallahu a'lam ka'ida ta hudu shine abubuwan da suke hana gado waɗansu malamai sun ce guda uku ne wasu malamai sun ce guda bakwai ne muka ce waɗanda suka ce guda uku ne sun kalli abubuwan da ke hanawa waɗansu kuma sun kalli tare da sharuɗan da suke hana gado sai aka haɗa da sharaɗi da abin da ke hanawa na farko ikhtilafu din sabanin addini tsakanin musulmi da kafiri babu gado amma malamai sun yi sabani to kamar tsakanin addinai na daban-daban misali kirista da ba yahudi ba addini guda bane shin ya haɗa su yi gadayya waɗansu malamai suka ce ba su gado waɗansu malamai suka ce a'a mu abin da shari'a mu tsakankanin mu da su can tsakankanin su su yadda za su yi an gane wannan ko na biyu alqatlu kashi yana hana gado idan mutum ya kashe wanda yake gado to bai samu bai samu gado amma malamai suka ce kashin nan an yi sabani domin kashi kala uku ne akwai qatlul amdi akwai qatlul khati akwai alqatlu shubhul amdi ka kashe mutum da gangan ko ka kashe mutum da kuskure ta hanyar kuskure ko ka kashe mutum wanda yana kama da ganganci ya za mu yi mu gane wannan dole sai an yi bayanai ko mutumin da ya ɗauko bindiga da niyya ya san wani na zai halbe shi wannan shi aka ce ma qatlul amdi ko qatlul udwan wannan bai da gado wannan su malamai su to amma kashi na kuskure mutum ne ya ɗauko mota yana gudu da ita hanyar daji sai mahaifin shi gita sai buge shi bai san mahaifin shi bane yana gado shi ko bai gado waɗansu malamai suka ce to anan tun da kashi ne na kuskure in ya ba da diya bai gado cikin diya wadda ya bayar amma dukiyar da mahaifin ya bari zai gare ta waɗansu suka ce gaba ɗaya ba a bashi an gane ni ko da na kuskure ne sannan akwai kashi wanda ke kama da kuskure amma ba kuskure ba shi yayi kama da ganganci ta wata hanya kuma yayi kama da kuskure ta wata hanya mutumin da ya ɗauki dutsi karami sai ya jefi wani mutum sai ya mutu to dutsi ga al'ada karami ai bai kashewa amma kuma niyya sai ya san wane na ya jefe shi to nan malamai suka ce to nan waɗansu suka ce to shibhul amdi nan ma ana iya bashi gado cikin abin da mahaifi ya bari amma ba za a bashi ba cikin diya wannan sabani ne na malamai Allah ya gane da mu sai dai malamai suka ce sai mun yi hattara su abubuwan da suke hana gado kala biyu ne akwai waɗanda suna hana gado ta hanya biyu akwai waɗanda suna hana gado ta hanya guda wanda yake hana gado ta hanya biyu sabanin addini musulmi bai gadon kafiri kafiri bai gadon musulmi bauta arriku ta hana abin nan gado bawa bai gadon mahaifin shi mahaifi bai gadon bawa don bawan shi kanshi bai da dukiya duk abin da ya mallaka da mai gidan shi ne amma alqatlu kashi suka ce wannan yana hana gado ta janibi guda ne ma'ana wanda ya kashe wanda yake gado shi bai gado ne amma wanda ake gada din shi shina iya shiga da shi ya za mu yi mu gane wannan misali malamai suka ce mutum ne ya ɗauki bindiga sai ya halbe wanda yake gado kafin ya mutu sai wannan aka kashe shi ina fatan kun fahimce ni to shi wancan wanda aka halbe da farko kafin ya mutu yana gadon wannan amma shi wannan shi ne bai gadon wancan kaga shi kashi ta hannu guda kamar kuma li'ani tunda mun ce li'ani na daga cikin abin da ke hana ai gado to idan aka yi li'ani dan da ka kore makanka ba ka gado ne bai gadon ka an gane ni idan jariri ya fito bai koka ba ba ka gado ne bai gadon ka to wani yana yi mai maki ce to ai shi jariri ai bai da komai ko ba ka nan bane yana yiwa ai mai kyauta tun shi na cikin cikin mahaifiya din ina fata an fahimce ni to sannan bayan wannan sai abin da ya shafi wato dan zina dan zina bai gadon wanda ake danganta shi zuwa gare shi shi ma wancan bai gadon shi to waɗanda su ne dai a takaice abubuwan da suke hana gado da irin abubuwan da malamai suka kalla don haka duk mutumin da ya yi wani abu an gane ni wanda zai hana wani ya gade shi ya gaugawa to ba za a bashi shi ba mutumin da ya saki mata ta saki uku yana cikin rashin lafiya na mutuwa to ba ta gado za a yi ina fata an fahimce ni kuna fahimta ta mutum ne kawai ya ga ya kusan mutuwa shi ko bai son mata ta gade shi ko sun samu sabani sai ce da saki saki uku an gane ni to bayan ya mutu cikin wannan rashin lafiya ko da ta fita idda sai an ba ta gado wannan shine ka'idar shari'a domin yayi ne don shi tozartar da ita ya hana mata hakkinta wanda Allah ya bata an gane ni akwai irin waɗannan matsaloli na biyu sai mu gano su waye suke gado babi na gaba babi na uku ne masu gado sun kasu kashi biyu akwai ashabul furud waɗanda suna da abin da Allah ya tantance musu yayyanka musu ake cewa ashabul furud da masu rubu'i da masu sumuni da masu sulusi da masu sulusani da masu sudusi da masu lusifi Allah ya ce wani na da kaza wani na da kaza na biyu akwai asaba su ne waɗanda ba a tantance ba ba a yanke ba abin da za a ba su idan masu rabo sun kwashe su za su su kwashe abin da ya saura mutum ne ya mutu sai ya bar mata tai sai ya bar baba ne su kaɗai ga gado ne mata za a yanka a bata mahaifi yanzu ya zan asib saboda babu mai gado kawai zai kwashe duk abin da ya saura an gane ni ko kuma misali mutum ne ya mutu ya bar ɗa guda ɗa matsayin asibi shi sai shi kwashe dukiya gaba ɗaya komi bai bari an fahimci wannan wanda a cikin ciki za a jira sai an haife shi muna zuwa akan shi ai shi wanda a cikin ciki bai da rayuwa an ce in ya zo da rai yana da gado in bai zo da rai ba bai da gado wannan mun yi bayanin shi sannan kuma mutanen da an ka tantance ma rabo mutum goma sha biyu ne ko ne da nashi rabo azzauju miji yana da rabo an gane ni tsakanin halayen da in akwai ɗa ko babu ɗa ayoyi sun yi bayanin wannan mata tana da rabo in akwai ƴaƴa ko babu ƴaƴa rabonta yana nan uwa tana da rabo Allah ya zance shi ko sudusi ko sudusi mahaifi yana da rabo sudusi ko abin da ya kama da haka kaka yana da rabo sannan kuma kaka ita ma tana da rabo mahaifiyar mahaifiya ko mahaifiyar mahaifi waɗannan suna da gado ina fata an fahimce ni sannan kuma ɗiya tana da gado ɗiyar ɗa tana da gado ƴan uwa uwa ɗai uba ɗai tana da gado ƴan uwa ta hanyar mahaifi tana da gado ɗan uwa ko ƴan uwa na wajen uwa su ma suna da gado sannan kuma wato mutanen da suke asaba ne suna gade dukkan dukiya in babu mai gado na farko ɗa in kan mutu ɗa guda gare ka sai ya kwashe dukiya in su biyu ne su kwashe ɗan ɗa in babu ɗa shi ba shi na gado za mu zo mu yi bayani uba yana gade dukiya sannan uban uba kaka ko shi ma yana gadewa ko mahaifin mahaifi sannan kuma ɗan uwa wanda ake uwa ɗai uba ɗai shi ma yana kwashe dukiya gaba ɗai ƴan uwa tana gadon dukiya uwa ɗai uba ɗai in ta kaɗaita sannan kuma dan uwa na wajen uba shi ma shi na gadon dukiya yan uwa ta wajen uba tana gadon dukiya asaba in akwai dan uwa namiji sai su kwashe dukiya mutun ya mutu ya bar yan uwa ta uwa ɗaya uba ɗaya da dan uwa sai su kasa kashi uku lizzakari mithl hazzul unsayni haka in na uba ne su ma lizzakari mithl hazzul unsayni sannan dan dan dan uwa in ya zama to uwa ɗaya uba ɗaya in babu waɗancan na sama yana gado dan dan dan uwa na damjan uba shi ma yana gado in abin nan in babu na gaban shi sannan kuma kanin mahaifi ko wan mahaifi shi ne ake cewa baffa a Najeriya al'am shi ma yana gado sannan kuma wato dan uwa na wajen uba wanda yake kanin uba ne ko wan uba wanda suka haɗa uba guda shi ma yana gadon dukiya sannan kuma dan shi shi ma yana gadon dukiya dan dan baffa ko ko dan dan baffa wanda an kaɗa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba guda sannan wanda an ka ‘yantas, wanda ‘yantas yana gado, sannan wanda ta ‘yantas tana gado. To, kun ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bi waɗannan mutane waɗanda aka cewa in wane na nan wane bai gado, wane na nan wane bai gado, waɗanda su ne mutane da suke gado kai tsaye ko su zamanto asaba. To, amma su asaba su ne mutane da suke iya kwashe dukiya, sai malamai suka kasa su gida uku. Akwai asaba bin nafsi, wanda shi da kai ne ne yake asib, kamar ɗa asib ne. Amma akwai asaba bil ghaib, shine dan wanda yake asib tare da wani bil ghairi kenan kamar diya ko kuma diya diyatta jikanya kenan in tana tare da jika ko da in shina tare da diya to sai su yi asibci dan shi ne ake cewa asaba bil ghairi shi wancan dan uwan nasa shi yasa ta zamanto asaba dan ba da ba tare da shi ba da rabo za ta dauka ta dauki nisfinta ko abin da ya kama da haka mun fahimci wannan sai akwai al asaba ma al ghair ƴan uwa uwa ɗai uba ɗai ko ko ƴan uwa ta wajen uba in ga ɗiya mata sun ka ɗauki sulusani babu ɗa namiji to abin da ya saura ƴan uwa in akwai ta uwa ɗaya uba ta za su ɗauka ko ko ƴan uwa wanda ake uba ɗai wannan abin da ya shahe su sannan akwai asaba sababiyun waɗanda su ta hanyar sababi ne kamar asaba waɗanda suke na ƴantarwa ne kai ka ƴantar da wani to asaba in shi su za su gado sai ya zama to misali idan mutum ya mutu yana da bawa sai ƴantar da shi sai ya mutu yana da ɗa to ɗan nan zai gadi wannan asabcin nashi ta hanyar mahaifin shi to kaga wannan sababi ne ba nasabi bane waɗancan ko ta hanyar dangantaka ne wallahu a'lam miji yana da gado menene gadon miji sun ka ce yarithu nisfa fi halati adami wujudi far'il waris miji yana gadon rabin dukiya in ba a samu ɗa ba ko ɗiya an gane ni yarithu rubu'a fi halati wujudi far'in waris yana gadon kashi ɗaya bisa hudu in akwai ɗa an gane ni ko ɗan ɗa wanda yake duk sun tafi irin hakan ba ina fata an fahimce ni sai aka zo kuma mata ita ko tana gado ko ba ta da suka ce mirasu zauja tarisu rubu'a fi halati adami wujudi far'in waris tana gadon rubu'i in ba a samu far'i ba mai waris ɗa ko ɗan ɗa ko abin da ya kama da haka an gane ni sannan kuma tarisu sumuna fi halati adami wujudi far'in waris tana gadon ɗaya bisa ga takwas an gane ni in akwai ɗa mai gado mutum ya mutu yana da ɗa yana da mata to sai a kasa dukiya sai kashi takwas a bata kashi guda sauran ɗan shi sai ya ɗauki an gane ni amma da babu ɗa to da ita za a kasa dukiya kashi hudu a bata kashi ɗaya kaga ɗan shi ya hana mata ta kwashi dukiya mai yawa an gane wannan sai mu zo zuwa ga uwa to ita ko uwa mi take gado uwa tana gado gadon da take yi tana ɗaukar sulusi ɗai bisa uku amma akwai sharuɗa na farko Allah yujad far'un waris ka a samu ɗa ko jika ko abin da ya kama da haka Allah yujad jam'un min al ikhwa ka a samu ƴan uwa waɗanda suka huce biyu da sun kai biyu zuwa uku ba ta samu wannan sulusi amma in ɗan uwa guda ne bai hana mata ta ɗauki sulusinta an gane ko Allah ta kuna fi ihda al-umriyataini kar ta zamanto cikin ɗaya daga cikin qadiyata al-umriyataini qadiya ce wadda zamanin sayyidina Umar ta ta ta fara faruwa har ya fita mata da hukunci zamu zo mu bayani ta a can cikin zuwa ƙarshe in lokaci ya bamu dama sannan kuma uwa tana gadon sudusi an yujad far'un waris in akwai far'i waris ta ko jika sai a kasa ɗaya bisa ga shidda sai a bata an yujad jam'un min al-ikhwa in akwai ƴan uwa biyu uku zuwa abin da ya sama sannan kuma tana gadon sulusul baki abin da ya saura in ya zamanto akwai wato abin nan tare da mahaifi cikin umariya sai ne wanda zamu zo mu bayanin ta ubami yake gado an ka ce yana gadon sudusi in akwai far'in waris da ko jika sai a kasa dukiya kashi shidda a bashi kashi daya kamar in an bar miliyon shidda kina da miliyon daya sannan kuma yana gadon sudusi kuma ya kwashe abin da yayi saura an gane ni idan ya zamanto akwai iyamace mutum ne ya mutu ya bar mahaifin shi da ƴatai ƴa tana da nisfi ko ba haka ba uba yana da sudusi abin da ya saura fali aula rajulin zakarin sai ya kwashe shi an gane ni ya risul baqi fi halati adami wujudi far'il waris yana gane duk abin da ya saura in babu far'i warisi mutun ya mutu ya bar mata sai ya bar ubanai da an bata nasa tsoho sai shi kwashi gaba ɗaya ba a ce ma ga abin da za a bashi an gane wannan sannan kuma jadd kaka shi ko kaka yana gadon duk abin da baban yake gado sai cikin halin umriyataini qadiyya wadda ta faru zamanin sayyidina Umar zamu zo mu yi bayanin ta idan ma'ana zai zo in kaka mutun ya mutu ya bar kakan shi da mata tai da mata ta dauki nata rabo kakan shi zai kwashi saura kamar yadda uba yake daukewa an gane wannan kaka mace ita ko na farko tana da sudusi an gane ni wanda ta haifi mahaifi ko wadda ta haifi mahaifiya duka suna gado an gane ni idan suka zamanto su biyu ne to sai a raba musu sudusi su biyu su kaka ba a kara musu kakakin ne mata ina fatan kun fahimce ni sannan kuma ‘ya'ya mata mi suke gado na farko su ‘ya'ya mata suna gado dukiya tare da namiji wanda yake tamkar su idan akwai ‘yan uwa uwa ɗai uba ɗai akwai ɗan uwa uwa ɗai uba ɗai duk abin da ya saura sai su gade shi sai zama to asu ‘yan uwa ta wajen uba yan akwai ɗan uwa na wajen uba sai su gade abin da ya saura diya mata in akwai ɗa namiji da diya mace sai su gada abin da ya saura nan za su yi ta'sibi ne sai su ɗauka li zakari mislu haddil unsayayin sannan ƴaƴa jikoki su ma inda suna tare da jika za su iya kwashe abin da ya saura da dukiya ina fata an fahimce ni amma in akwai diya mata sai su ɗau in sun ɗauki nasu kashi biyu sai abin da ya saura sai su raba shi ko jika da shi da jikan ya tare da su amma in akwai ɗa namiji shikenan duk sun haɗi ba su gado an gane wannan sai ƴan uwa waɗanda ake uwa ɗaya uba ɗaya mace ɗaya tana gadon nisufin dukiya in tana tare da namiji tana gadon wato dukiyar gaba ɗaya in ya zamanto tare da ita in kuma akwai na saman su sai ya zamanto shi wancan na sama zai iya kare su ina fata an fahimce ni to sannan kuma ƴan uwa na uba su ma duk tahiya guda ce wato ma'ana dan uwan uba in babu sauran waɗanda za su gado inda za su hana mai gado sai zamanto zai gadi dukiyar gaba ɗaya in shi na tare da ƴan uwa wanda suke uba guda ma'ana kenan wadda suke tare da shi wadda suka fito ciki guda sai zamanto za su yi gadon dukiyar lizzakari misul hafzul unsayayn wannan matsalolin suna da matsala to sai kuma ƴan uwa na wajen uwa su ma suna gado ya suke gado an ka ce la yarisuna illa bi shartaini Allah yujadu far'un waris ka a iske akwai ɗako jika in akwai ɗako jika ɗan uwa wanda ake uwa ɗai ba uwa ɗai uba ɗai ba baya gado Allah yujadu aslun warisun zakarun ka a samu asali mai gado babba wanda yake uba ko kaka in akwai shi ba su gado kenan su sai an rasa mahaifi sai an rasa wato mahaifi da kaka zuwa abin da ya sama kuma sai an rasa jika da jikan jika zuwa ga abin da ya kasa an gane wannan in ya kasance dan uwa guda ne yana da sudusi in kuma sun kasance suna da yawa daga biyu abin da ya sama sai a ba su sulusi amma su fahum shuraka'u fi sulus Allah ya ce daidai ake rabawa ƴan uwa na uwa in za a rabon gado daidai ake rabawa ba a bambantawa in namiji ya ɗau miliyon ɗaya mace za ta ɗau miliyon ɗaya fahim shuraka ofis sulu su kai adda wannan tsari an gane ni sai kuma abin da ake ce ma alhajibu to wannan shi ne abin da fi komi matsala cikin rabon gado ma'ana in wane na nan wane baya gado in wane na nan wane baya gado to shi wannan hajbukin malamai suka ce duk wanda duk wanda yake son ya haɗu da Allah lahiya duk wanda yake son lahirar shi ta yi kyau in bai san hajbu ba kai ya rabon gado domin in wani na nan wani bai gado ko ko in wani na nan wani kaza shike gado amma in wani na nan za a rage mai a dawo kaza to in baka san shi ba kai rabon gado za ka yi kwabala wanda shi ne da yawan mutane wannan lokaci ba su san shi ba kuma suna rabon gado ana tabka banna sai an sake rabon gado wallahi duk wanda bai iya shi ba malamai suka ce to sai yayi banna na farko akwai alhajbu bil wasfi akwai alhajbu bil shakhsi alhajbu bil wasfi shine wata siffa wadda za ta hana maka gado sabanin addini almuslim wal kafir alqatlu kashewa fa yakunu qatilan riqu fa yakunu raqiqan wannan siffa ne akwai alhajbu bil shakhsi wani mutum yazo ya hana ma wani gado akwai alhajbu bil hirman in wani yazo wani bai gado gaba dai in ga uba ɗan uwa ba su gado kaga kasancewa mahaifi na nan shi ba su gado akwai hajbu hirman akwai hajbu nuqsan akwai hajibin da za a hana wani ya gadi abin da ya kamata uwa tana gadon sulusi amma in ka samu yan uwa biyu ta tashi da sulusi ta koma sulusi ina fatan kuna fahimta ka to wannan shine in baka san shi ba ka tsaye wajen rabon gado sai ka yi balla don haka yana da kyau mutum kafin ya yi rabon gado ya san wani in yana nan wani bai gado misali aljaddu yuhjabu bisnaini kaka mutum bi suke hana mai gado al'abu in ga baba in ga uba uban uba bai gado ko ba haka ba aljaddul aqrabu in ga kaka na ɗaya ga kaka na uku to kaka na uku bai gado da kaka na biyu kaka na ɗaya shi yake gado ina fata kuna fahimta ta ibnul ibn yuhjabu bisnaini dan da in ya zamanto akwai jika mutum bi suke hana mai gado al ibnu da in ga da jika bai gado ibn ibn al aqrabi in ga jika jikan jika bai gado wanda aka kasa gare shi bai gado kenan sai ya zama to shine amma fi kusa al akhu shaqiqu yuhjabu bi arba'atin dan uwa wanda ake uwa dai uba dai mutum hudu suke hana mai gado al abu in ga uba bai gado al jaddu in ga kaka bai gado wannan akwai sabari wajen malamai al ibnu in ga da bai gado ibnul ibni in ga dan da bai gado mutum uku suka hana mai gado ijma'an amma kaka an yi sabani al akhu li abin yuhjabu bi sittatin dan uwa wanda ake uba dai mutum shidda suke hana mai gado al abu akwai uba al jaddu akwai kaka wanda an yi sabani al ibnu akwai da ibnul ibni dan da al'akhu shaqiq dan uwa wanda ake uwa dai uba dai ya hana ma dan uwa wanda ake uba dai gado an gane wani ko al ukhtu shaqiqa asabatun ma al ghairi idan an ka samu ƴan uwa wanda ake uwa dai uba dai tana tare da dan uwa wanda ake wato uwa dai uba dai to wancan dan uwa wanda ake uba dai shi bai gado saboda waɗancan su zo su kwashe dukiya sannan ibnul akhi shaqiq yuhjabu bi samaniya in ga dan dan dan uwa wanda ake uwa dai uba dai mutum takwas ke hana mai gado akwai al abu uba aljaddu kaka al'ibnu ɗa ibnul ibni ɗan ɗa al'akhu shakiku wato ɗan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya al'ukhtu shaqiqatu asabatu ma alghayr idan wato yar uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya tana tare da asaba sannan al'akhu li abin in akwai ɗan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya an ke uba ɗaya al'ukhtu li abin asabatu ma alghayr yar uwa wanda ake uba ɗaya in tana tare da ɗan uwa wanda ake uba ɗaya sun kwashe dukiya shi ko wancan bai samu gado sannan ibnul akhi li abin yuhjabu bi tis'atin dan dan uwa wanda ake uba ɗaya mutum tarki hana mai gado kun ga kenan na sama sama duk wanda akwai mahaifi ne shi bai gado ina fatan kuna fahimta ta al'amu shaqiq yuhjabu bi ashra shi ko baffa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya mutum goma ke hana mai gado al'amu li abbin yuhjabu bi ahada ashara shi ko baffa wanda ake uba ɗaya akwai mutum goma sha ɗaya sai ka hada da wancan sai ka ƙara mutum guda sannan akwai ibnul ammi shaqiq dan baffa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya yuhjabu bi sunai ashra mutum goma sha biyu suke hana mai gado sannan akwai ibn al-abbi li abbin shi ko yuhjabu bi salasata ashra mutum goma sha uku suke hana ma dan babba wanda ake uba dai gado kenan abin da nake son ku fahimta duk wanda akwai na sama gare shi in akwai uba wancan bai gado in akwai dan uwa uwa dai uba dai wanda ake uba dai bai gado in akwai wanda ake uba dai to shi ko wancan zai abin nan ba zai gado ba sai an samu da ke kasa gare shi na'am na'am na'am wannan sai zuwa ƙarshen karatu saboda ina ganin matsalar za ta yi tsawo sannan mata su ko ana hana musu gado yake hana musu gado aljaddatu tuhjabu bi sunaini kaka mace ba ta gado in akwai mutum biyu al'ummu in ga uwa kaka ba ta gado an gane ni ta kowane koce aljaddatul qurba in akwai kaka ta kusa to wadda asama ita ma ba ta gado bintul ibni iyadda jikanya tuhjabu bi sunaini mutum biyu suke hana mata gado al ibnu in ga da namiji bintani fa aksara in ga diya mata guda biyu in lam yakul lahunna mu'assibun in babu mu'assibi tare da su kenan waɗannan su suke hana mata gado al ukhtu shaqiqa ƴan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya wa yake hana mata gado al abu uba al jaddu kaka al ibnu da ibnul ibni dan da wannan shi ba shi na hana mishi gado to dan haka al ukhtu li abin tuhjabu bi sab'atin ƴan uwa wadda take uba ana uba ɗaya mutum bakwai ke hana mata gado dole sai ka koma cikin littafai al-ukhtu li ummin wato ƴan uwa wanda ake uwa daya tuhjabu bi sittatin mutushin da ke hana mata gado sai malamai suka ce to amma wannan bayanin yana da yawa kullu warithin min al-usuli yahjubu man fawqahu idza kana min jinsihi duk mai gado yana hana na ƙasa gare shi ya gado in jinsi guda ne ma'ana da yana hana ma jika gado jika an gane ni yana hana ma jikan jika gado shi ba wancan yana hana ma na ƙasa gare shi an gane ni kullu zakarin warisin min al-furu'i yahjubu man tahtahu sawa akana min jinsihi aw la shi ma wanda yake dani wato in ya zamanto uba ne min al-usuli yana hana mana saman shi gado shi kuma in ya zamanto ɗa ne yana hana mana ƙasan shi gado kenan in ga uba kaka bai gado in ga kaka kakan kaka bai gado in ga kakan kakan kaka shi ko wancan bai gado haka ne ake ɗaukar tsarin sannan malamai suka ce kullu zakarin min al-hawashi yahjubu man dunahu ma lam yakun sahibi fardin hawashi sune wanda ba uwa ba ba uba ba ba ɗa ba ba jika ba ba abin da ya kasa ba to shi wannan yana hana ma wani shigado in ya zamanto wancan shi na kasa misali dan uwa uwa ɗai uba ɗai an gane ni ya hana ma dan uwa uba ɗai gado an gane ni shi kuma dan uwa ɗai uba ɗai ya hana ma dan uwa wanda ake uwa ɗai gado sai cikin mas'ala guda wanda malamai sun ka faɗe ta al'umariya sai ni in lokaci ya ba mu dama za mu yi bayani a cikinsu. Sai an raddu, mas'alar raddu shi ne mayar da gado, dukiya aka raba ta yi saura, masu rabo duk sun kwashe, ya za a yi, sai malamai suka ce to yanzu abin da za a yi, shi raddin nan yana da sharuɗa, Allah yi da sahibu fardin, a samu cewa abin da ya saura ba a samu wanda an ka ce a bashi ba cikin cikin nasoshi. Allah yi da sahibu asaba, ya zamanto babu wanda asib wanda in dukiya ta yi saura zai kwashe ta, an ya tabakka shay'un min at-tarika ya zama to akwai abin da ya saura na gado nan za a same shi malamai sun yi sabani shin ma'aurata ana maida musu ko ba a maida musu wanda suka ce a'a in za a raddi sai wanda ya kasance ba miji bane ma'ana in ya zamanto mai gado dangantaka shi da mamaci ba ta auratayya ba ana iya a maida mai dukiya mutun ya mutu ya bar ƴan uwar shi uwa ɗai uba ɗai ita kadai a akwai bayan ta ɗauki rabi in babu asib sai ta ɗauki abin da ya saura saboda ƙaraba waɗansu malamai suka ce a'a yadda in auli ya shiga cikin mas'ala ana aulanta ta to haka in ya zaman to raddi za a yi shi ma miji yana yadda ake iya rage mai lokacin da masu gado suka yi yawa to haka in ta yi saura shi ma kamata a bashi ina fata an fahimce ni don haka miji dai ko mata in dukiya ta yi saura babu mai gado wasu malamai suna ganin ana maida musu wannan dukiya mutum ya mutu yana da mata ita kadai babu wani mai gado an ba ta rabonta to abin da ya saura sai a mayar mata da shi don ita ta fi cancanta ta gade shi zawil arham su ne ƴan uwan da ba su da gado ƴan uwa na dangin uwa waɗanda suke mace ce ta danganta alaka da su babu na dangin uba to sai mutum ya mutu ya za a yi waɗansu malamai suka ce akai dukiya baitul mali waɗansu malamai suka ce a'a ba za a kai dukiya baitul mali ba tun daga ƴan uwa wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah zancen gadon su waɗansu malamai suka ce adibi mafi kusa in wani ya fi kusa da kai ta hanyar mahaifiya a bashi waɗansu malamai suka ce a'a a kalli kusanci a rarraba ta kamar irin yadda asaba suke gado sai a yi lizzakari misul hafzul unsayni wannan sabani ne tsakanin malamai yan uwa wannan shiri a gurguje abin da ya saura amma in aka zo rabon gado akwai lissafin da malamai suke yi in an ka zo sai a duba a gani akwai abin da ake ce ma tamaful idan rabon magada ya zama to dai to tana rabuwa akwai abin da ake ce ma tadakhul sun shiga cikin juna kamar shidda da biyu to nan sai a ga yadda za a yi shidda sai a ɗauki shidda in ga shidda da biyu kenan tun da biyu tana cikin shidda ba sai an samu matsala ba akwai at-tawafuq shine su haɗu cikin wani kaso misali kamar mu ɗauki shidda da goma in an raba su biyu biyu suna haɗuwa domin goma in an raba ta biyu tana da biyar uku shidda in an raba ta biyu tana da uku to lokacin in an ka haɗu haka ne za a buga su sannan kuma akwai attabayun su zamanto ba su haduwa da juna to nan buga su akai in uku ta hadu da biyar sai an buga su ta bada sha biyar sannan a bada rabon magada wannan yan uwa a gurguje shine abin da ya shafi abubuwan wanda dole wannan kamar kashi goma ne cikin ɗari na abin da ya shafi rabon gado dole sai an koma makaranta amma ga wasu matsaloli misali mutanen da suka mutu lokaci guda algharqa wal hadma mutanen da suka mutu suka nutse lokaci guda ko alhadma mutanen da katanga ta faɗo musu to shikenan sai malamai ba su kawo abu akwai alharqa mutanen da suka konu to amma saboda wancan lokacin babu jirgin sama kaga ba su kawo zancen jirgin sama ba abinda ake son a ce mutanen da suka mutu lokaci guda menene hukuncin su sai malamai suka ce to na farko idan suka mutu in mun san wanda ya rigayi wani kenan wancan yana gadon wancan ko ba haka nan bane to na biyu kuma sai mu ba mu san wanda ya rage mutuwa ba to nan babu gado tsakankanin su domin ba mu san wani na ya rage mutuwa ne ne ya rage mutuwa balle mu gadar da shi wancan ba an gane ni na uku yana yiwuwa mu san wanda ya rasu amma sai mu manta shi nan ya za a yi wadansu malamai suka ce a tsaya a tona wadansu malamai suka ce a'a yanzu abinda za a yi su masu gado su yi musalaha tsakankanin su a samu a raba dukiya don ba za a yi hankuri ba a san wane ne almuhimmu dai mas'aloli ne waɗanda malamai sun tattauna akan su na biyu mutumin da ya bata ba a gan shi ba sai malamai suka ce to yana da hali biyu in ya tafi wajen yaki ko cikin jirgin sama ne suka faɗi ba a sani ba to wannan an kaddara mai mutuwa da an dan jira lokaci kaɗan waɗansu malamai aka suka ce a jira har shekara hudu amma da ne ake jira shekara hudu yanzu kan wallahi ba su jira shekara hudu na rantsi da Allah da wuya su jira ka shekara hudu wallahi ko kashe ka suna yi su karɓi dukiya balle har su jira ko ba haka nan bane da cizo Allah da ya kyauta na biyu akwai mas'alar da malamai suke ce ma al-mu'adat wadda ita ta saba ma rabon gado wadda shi kaka yana gado tare da ƴan uwa wato kaka ne zai gado da ƴan uwa biyu waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya tare da mamaci to kuma akwai ƴan uwa wanda ake uba to idan shi kaka waɗanda guda biyu ne kaga za a rarraba da shi da su kowa ya kwashi kashi ɗaya ko ba ka nan bane to sai su ƙaro mai waɗancan ƴan uwa wanda ake uba guda sai ya zamanto bai samun abu mai yawa an gane ni sai an ƙare su ko sai su kutun kuɗi waɗancan ne su amshi dukiyar su domin in ga ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ɗan uwan da ake uba ɗaya bai gado shi ne suke ce ma mu'ada kamar sun yi musu alƙawali daga baya kuma sun tunkuɗe su sannan ciki malam abin da kake tambaya idan akwai ciki za a jira na farko waɗansu malamai a can da abinda suka ce shine mutum ya mutu sai ya bar mata sai da ciki to yanzu cikin nan za a yi rabon gado biyu misali a kaddarta da mata da ɗa za su gado to kaga mata in babu ɗa mi gare ta tana da rubu'i to amma in ɗa ya zo mi gare ta tana da sumuni to yanzu in namiji ne in mace ne duk ɗaya ne to kaga yanzu jira za a yi sai a aje dukiyar in ta haihu sai a bata hakkinta waɗansu malamai suka ce a'a yanzu ana iya a buga biyu a gani mi za ta ɗauka to yanzu tun da sumunin take ɗauka shi a tabbat an gane ni sai a bata sumuni tun da ko akwai yaron ko babu yaron dole sai ta amshi sumuni sauran sai a dakanta in ya zo da rai yaron shi karbi abi ne in bai zo da rai ba sai a cika mata saura nata amma yanzu da yake ci gaban ilimi yayi yawa akwai bincike akwai geography akwai wane ne ana iya a bincika kuma amma dai ba za a basuwa ba sai an aje ma ciki nashi in ya zo da rai a bashi kamar yadda hadisi ya tabbatar da wannan sai wata mas'ala ita ce wadda ya kamata mu yi bayanin ta ita ta mas'ala ta al'umariyataini wadda ta zo ta saba mana ka'idodin rabon gado shi yasa an ka sanya mata suna al'umariyataini saboda zamanin sayyidina Umar ta abku waɗansu malamai suka sa mata suna al-musharraka wadda ta tara ta hada waɗansu suka samu ta suna al-mushtaraka wadda ake tarayya a cikinta an gane ni waɗansu sun ka samu ta suna al-yammiya yammiya wadda take da alaka da teku an gane ni Allah ce fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahum fil yammi saboda waɗanda suka yi gado suka ce hab anna abana kana himaran mulkan fil yammi sai an ka ce mata yammiya an gane ni waɗansu kuma sun ka samu ta suna himar himariya hab anna hibana abana kana himar wannan mas'ala kaka take bari ku ji yadda take mutun ne ya mutu ko ku mu ce mace ce ta mutu sai ta bar mijinta daya sai ta bar mahaifiyarta ko kakarta biyu sai ta bar ƴan uwa guda biyu waɗanda suke uwa ɗaya sai ta bar kuma ƴan uwa waɗanda ake uwa ɗai uba ɗai to inda mushkilar take akwai zaujun miji miji in babu ɗa mi yake ɗauka yana ɗaukar rabin dukiya to uwa in akwai ƴan uwa fiye da ɗaya nawa take ɗauka sulisi take ɗauka ɗaya sudusi take ɗauka ɗaya bisa shidda to su ko ƴan uwa na wajen uwa idan suka kasance fiye da biyu fahum shuraka fi sulus sai a ba su sulusi to yanzu an kasa dukiya shidda miji ya ɗauki nisfi uku su sun ɗauki sulusi biyu uwa ta ɗauki ɗaya sudusi dukiya ta ƙari to su ko akwai ‘yan uwa uwa ɗai uba ɗai to su ko ba su ɗauka ba anan alhali ko su suka fi kusa ga mamaci ko ba haka nan bane to yanzu ya za a yi zamanin sayyidina Umar aka ce wannan ta faru to shi ne waɗansu malamai sun ka samu suna musharraka sai mu kalli cewa ai sun haɗa uwa ɗai sannan kuma ga uba sun hada kenan waɗanda sun fi ƙarfi waɗansu malamai suka ce a'a cikin wannan bamu ba su komai saboda waɗanda ashabu furud ne su ko waɗanda asaba ne domin ƴan uwa na uwa Allah ya kwaɗi abin da za a ba su fahum shuraka'u fi thuluth waɗanda kuma asaba ne suna jira amma waɗansu suka ce a'a mu kalli illa ai sun hada uwa shi yasa sai suka ce masa sayyidina Umar hab anna abana kana himaran ka ɗauki cewa babanmu jaki ne ba ma mutum bane ba mu hada uwa da su ba to ai ya kamata mu yi gado wadda suka ce a hab anna abana kana hajran mulkan fil yammi ka ɗauki babanmu kamar matsayin duki shi ka jefa shi cikin teku shi yasa wadansu suka kiranta hijariya wadansu suka ɗauke ta yammiya wadansu suka ce ta umariya taini saboda zamu ce na umar to nan sabani ne na malamai wasu suka ce ana basu wadansu suka ce ba za a basu ba yan uwa a takaice dai waɗannan mas'aloli mas'aloli ne waɗanda suna da wahala to nan sai mu zo ga wata mas'ala mas'ala ce wadda tana da muhimmanci imamul hariri ya kawo wata mas'ala shine cewa yadda za a yi wato ɗan uwar matakka ya gaji dukiya ɗan uwanka wanda ki kuce uwa ɗai uba ɗai bai gadi komai ba akwai matsala ko babu to sai ya kawo yadda irin yadda za a yi wannan abu ya faru a cikin muqama yake cewa wai wani mutum ne ya zo da tambaya yace ayyuhal alimul faqih alladhi faqa zaka'an fama lahu min shabihi ya kai malami wanda yake masanin furu'a masanin fiqhu allazi faqa zaka'an wanda ya tsere ma mutane wajen kaifin hankali da ilmi famalahu min shabihin wanda bai da tamka ga tambayar mu afsina fi qadiyatin ka ba mu fatawar wata qadiyya wata mas'ala hada anha kullu qadin kowane alkali ya karkace daga gare ta wa hara kullu faqihin kowane masanin furu'a ya ji tsoro ya dimauta yaya take rajulun mata an akhin muslimin hurrin mutum ne ya mutu ya bar dan uwan shi kuma muslimin musulmi ne kaga dole ya gado ko hurrin kuma da ba bawa ba taqiyyin mai jin tsoron Allah min ummihi wa abihi uwa dai uba dai walahu zawjatun amma mamacin nan yana da wani yana da mata laha tana da ayyuhal hibru ya kai wannan babban malami akhun khalisun bila tamwihin dan uwa tatacce na ita matar wanda ba tare da cuɗanya ba fahawat fardaha sai matar wannan mutumin ta kwashe na ta rabo wa hadha akhuha ma tabaqa shi ko dan uwan mata sai kwashe dukkan dukiya bil irsi duna akhihi banda dan uwan mamaci uwa dai uba dai yace fashfina bil jawabi ka ba mu amsa ka warkar da mu da amsa amma sa'alna game abin da ka tambaye ka fa huwa nassun nassi ne la khulfa yujidu fihi duk malaman duniya in sun gano wannan matsala haka za su yi hukunci babu sabani akwai matsala ko babu to sai hariri ya kawo wannan amsa yake cewa wai ga yadda amsa ta take yace kulli man yulghizul masaila ka gaya ma wanda yake koyi masaloli inni kashifun sirraha alladhi tukhfihi zan bayyana sirrinta wanda ka koyi inna zal mayyita haqiqa wannan mamaci alladhi qaddama ash-shar'u wanda shari'a ta musulunci ta gabatar da akha irsihi dan uwan mata ta yi alabni akhihi akan dan dan uwan shi alabni abihi akan dan babanai yace rajulun zawwaja ibnahu mutun ne ya aurar da dan shi an ridahu tare da yardar shi bi hamatin lahu da sarkuwa tai wala garwa fihi babu shakka a cikin shi a mutumin da ya sa dan shi ya auri sarkuwa tai kaga dan da za ta haifa ya zama to mi ya zama to dan uwan mata tai ko ba haka nan bane yace summa mata ibnuhu sai ɗanan ya mutu wa qad aliqat minhu alhali ta haihu da gare shi faja'at bibnin yasurru zawihi sai ta zo da ɗa wanda yake faranta ma ƴan uwan mijirai fa huwa ibnu ibnihi shi dan ɗanai na jika ne na kenan bi ghairi mira'in ba tare da shakka ba wa akhu irsihi kuma dan uwan mata sai na bila tamwihin ba tare da cuɗanyawa ba walibni libni wabnu libni sarihi jika dan ɗa an gane ni wanda yake na tsatso adna ilal jaddi shi an mafi kusanci wa aula bil irsi bi irsihi shi yafi cancanta gado min akhihi danga dan uwa ne falidha hina mata lokacin da ya mutu ujiba liz zawjati sumunu turasi aka wajabta ma mata ɗaya bisa takwas na dukiya tastawfihi wanda za ta karɓe shi gaba ɗai wa hawa ibnu ibnuhu sai ɗan ɗane jika ne alladhi huwa fil asli akhuha wanda ɗan uwan mata sai na min ummiha baqihi ya kwashe duk abin da ya saura wa takhallal akhu shaqiqu dan uwa wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya yawofin ta min al-irsi daga gado wa qulna muka ce yakfika an tabkihi sai kai ta kuka ya ishe ka haka minni al-futiya wannan ita ce fatawata allati yahtadiha kullu qadin wa kullu faqih wanda kowane faqihi da malami yake fatawa akan ta wai abin da yake son ya ce mutun ne ya aura ma dan shi sarakko shi sarakkuwan nan tashi sai ta haihida an gane ni bayan ta aihida sai ɗan shi shi wanda ya umarci a yi aure sai ya mutu kaga ya bar jika ko ba ka ba ana nan ana tafiya sai kuma shi uban shi ma yanzu ya mutu to bayan uban ya mutu yanzu mai gadon shi na farko mata sai ko ba haka ba tana da mi tana da sumuni to yanzu gashi yana da dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya kuma shi na da jika alhali ko jika ya fi dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya kusanci ta hanyar gado to alhali jikan nashi kuma dan uwan mata sai na ina fatan kun fahimce ni dan uwan mata tai na tunda ɗanai ya auri sarakowa tai sai ya zama to dan uwan mata tai shi zai kwashe dukiya ga dan uwa uwa dai ba dai bai samu komai ba akwai rikici wurin ga ko babu kai malamai suna da kwakwale kwakwale qadiyyar mu ta karshe yan uwa sai mas'alar mu ta khunsa mushkil khunsa mushkil mala akwai sauran lokaci yana kai nawa abadallah khunsa mushkil abinda ake ce ma khunsa mushkil shine wato kunsa dai na farko shine mutumin da muka ce yana da al'aura guda biyu Allah ya wannan halitta ibnu atiya ɗaya daga cikin malaman tafsiri na andalus yace babu kunsa mushkilu a duniya an gane ma'ana ko a haifi mutum a ce namiji ne ko ko a haifi mutum a ce mace ne mace ce ko ba haka ba to sai aka zo aka iske shi da al'aura guda biyu akwai shi ko babu ibnu atiya ce babu ya kafa hujja da ayar da a cikin suratul shura lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa yace Allah ya ce shi adda mulkin samai da kasai yana ba wanda ya ga dama ƴaƴa mata zalla yana ba wanda ya ga dama ƴaƴa maza zalla ko ya hada mai maza da mata ce amma bai ka kunsa mushkilu ba don haka babu shi sai malamai suka ce a'a tunda wannan fassara istinbati yayi gashi ko mun ga Allah ya halicce su to dan haka kenan wannan istinbatin nashi ya saba ma wato abin da ya abku sai zama to abin sha shi an fahimci wannan da kyau to sai malamai suka ce to shi ya za a yi da shi akwai wani littafi da ake cewa mukhtasar cikin littafin malikiya ai kuna jin labarin shi duk duniya ba ai littafi mai rikici irin wannan littafi ba duk yadda kake takama da sanin rikici a duniya in ka kai mukhtasar kana gane kurinka shi yasa akwai littafi guda biyu in ka ga malamin zauri yana karantar da su to in dai zaure ne karatun soro da ake cewa karatun soro Najeriya wallahi ba ku inda za a ta bace mai in dai cikin karatun gida ne mukhtasar da muqama shi yasa malamai suke musu kirari ita muqama suna ce mata ba a malamin ki gadaji duk malamin da ya san muqama ya fi karfi a ce mai malamin kauye shi ko mukhtasar suna ce mai kan bunsuru a cika da gashi duk yadda ka kai kun san in an kai mulku kun san mulku ko to duk yadda an kai in dai kan busuru na sai an yi sauran gashi gashi in ka ce sai ka jiya to komin ilimin malami in ya shige shi sai ya gane kure ne akwai inda sai kai kuskure to mas'ala ta karshe wadda ya kawo cikin littafin sa ita ce mas'ala ta kun sa mushkilu in ya zamanto ya za mu yi mu gane in muka ga janibin maza ya fi karfi sai mu maida shi namiji in muka ga janibin mata ya fi karfi sai mu maida shi mace amma in muka kasa sai mu bar shi tsakatsakiya mu bashi rabi rabin wato rabon namiji da rabin ya mace sai ya ce fa in balamin wahidin idan mutum yana da al'aura guda biyu balamin wahidin sai ya zamanto fitsarin shi wuri guda yake fita kaga irin matsalar da suka duba an gane ni kenan in ya zamanto ta hanyar al'auran mace yake fita sai a maida shi mace in ya zamanto ta hanyar al'auran namiji yake fita to sai a maida shi namiji au kana aksara koko yana fita cikin al'aura guda biyu amma ga inda yafi yawa ina fata an fahimce ni au asbaka ko ko ga inda yake fara fita sannan ya fita anan in zama to cikin al'auran namiji yake fara fita sannan ya fita zama cikin namiji za a dauka sai au nabatat lahu lihiyatun ko ko gemi ya fito a to dan an samu alamar cewa namiji ne ko au hasala haidun a ko ko ya zama to a'a sai ya haila kenan sai muka gane cewa ni mace ne au maniyun ko ko maniyi na fita ta ɗai daga cikin su ko ko mafi yawa yace to fala iskala nan kan babu iskali to kaga ashe wannan ita ce mas'ala ta ƙarshe ta muktasar wanda ya kawo kun sa mushkilu akwai shi tabbas da muka je ƙasar Saudiya mun je a wani a wata mustashfa inda ake yi ma mamata wanka ɗaya daga cikin masu yi mamata wanka ya tabbatar muna ana kawo musu irin waɗannan mutane inda Allah musu wannan halitta ya tabbatar da wannan to kenan in ya zama to kunsa ne sai a kalla in an samu hanyar da za a ganin can an mafi kusa sai a danganta shi da maza in kuma an kaga ya fi kafa da mata sai a danganta shi zuwa ga mata in ya zamanto ta ko ina an kasa bambancewa sai a ɗauke shi kun sa mushkilu a bashi rabin a ɗauki rabon namiji a kasa biyu a bashi kashi ɗaya a ɗauki kason mace a kasa kashi biyu a bashi kashi ɗaya kenan sai zamanto ya samu saba'in da biyar tunda in rabon namiji hamsin ne kaga rabon mace ashirin da biyar ne sai a bashi saba'in da biyar cikin ɗari nan ne mai mukhtasar ya tsaya kuma ita ce matsalar mu ta karshe mu ma a cikin wannan karatu insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu wuce waɗannan mas'aloli na gado mun ba da kashi goma cikin ɗari kashi tis'in a koma makaranta a yi karatu abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh